أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى ديبام يكون دعوة من شيء قبل أن كراتو للتافن صحيح البخاري منافاتا الله من موافقة da abin da za mu karanta Allah muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin abuwabu sifati salati babu banda ke magana akan sifo sifofin sallah ko sifar sallah sallar ci ake bi gaba gaba gaba gaba ana mata babu ba kowane motsi kowane aiki a san matsayin shi a cikin sallar sai a mishi babi sai a zubo hadisai da asar na sahabbai ko tabi'ai wanda ke gwadin matsayin wannan aiki to
babu wad'il yumna 'ala al-yusra fi salat babu wad'il yumna 'ala al-yusra fi salati wannan babu yana magana akan aji hannun dama akan nahagu fi salati cikin sallah wanda shi ake cewa qabdu ɗora hannun dama akan na hagu a cikin sallah to wannan shine babin da zai yi magana akan wannan matsayin ɗora hannun dama akan na hagu a cikin sallah
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد رجل اليد اليمنى على ذرائه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا يلمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن صحل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذرائه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجي حدثنا عبد الله بن مسلمة إمام البخاري يجي عبد الله بن مسلمة هذا تدم أم مالك ياجد إمام مالك أنا أبي حازم ياجد أبو حازم أن سهل بن سعد يا كربو سهل, سهل بن سعد قال ابن ديشي كان الناس mutane sun zamo yi umaru na ana umurtarsu kaga idan sahabi ya ce kanan nasu to abin da yake nufi fa sahabbai sahabbai sun zama sahabbai sun zama su ne farko in ma abin zai ɗauki wata ma'anar da ba su ɗin ba to su ne sahun farko yumaruna ana umurtar su an yadda ar-rajulul yadal yumna ana umurtar su mutum ya ɗora hannun dama akan nagu ala zira'ihi abisa tsintsiyar hannunsa ta hagu fi salati a cikin sallah ya ɗora hannun dama akan zira'in shi wannan hagu kenan fi salati a cikin sallah to idan sahabi ya faɗi irin wannan siga abinda ake fahimtar hadisi ne marfu'i hadisi ne marfu'i daidai yake da ya ce manzo Allah ya ce daidai yake da ya ce manzo Allah na aikatawa domin me domin su sahabbai kaga sun rayu da ƴan uwansu ne sahabbai ya ce kanan nasu mutane sun zama kaga ya nuna aikin sahabbai ne kamar mutum ya ce kunna na fa'alu kaza fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wajen malaman hadisi wannan marfu'i ne hukumu qurrafu hukuncin sarafi kamar ya ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata in ya ce a zamanin mun zamo muna aikata kaza zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai ce manzo Allah ne ya ce ba ko bai ce manzo Allah ne ya aikata ba inda yace mun zo muna aikata kaza zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam to hukuncin shi hukuncin rafi gare shi daidai yake da ya dangana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to haka kuma an zamo ana umurtan mu domin a wannan lokaci babu mai bada umurni sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka ko ba su sarraha ba wa ki bada umarnin an san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka aka ce irin wannan sigogi suna daga cikin siyar sigogin da ake ba su hukuncin rafi daidai ne kamar sahabiya ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya aikata sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka yace mun zamo kanan nasu yi umaruna mutane sun zama yi umaruna ana ba su umarni ana umurtar su mutum ya ɗora hannunsa na dama a bisa zira'in shi na hagu fi salati a cikin sallah wanda shi ne ake ce maqabdu wannan za a isko maganganu akan ita qabdun kanta zai ba da fuskoki da yawa fuska ta farko akan shi matsayin qabdu din a shar'ance ma'ana a sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ne matsayinta ita yin qabdu din a cikin sallah wanda Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Isaq ibn Rahawayhi da ammatu ahli ilmi mafiya yawan malamai gaba ɗaya sun tafi akan mi akan yin qabdu sunna annabi ce sallallahu ta'ala sallam a sallah kuma shine zancen sayyidina Ali da Abu Huraira da Ibrahim an-Nakhai da Sufyan al-Thawri wannan duka abinda suka tafi akan cewa tabbas ita qabdu sunnan manzo Allah ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam Ibn al-Munzir ya hakaito shi ta kan Imam Malik din ma shi kanshi Imam Malik watan akwai zancen da aka ruwaito tabbatuwar watan a yin qabdu sunna annabi ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam a sallah wannan yana da maganganu da yawa da sabani da fahimta wadda yana da kyau insha Allah sati mai zuwa za a ware ma ita qabdu din da magana basmala dan suna da fadi da basmala ko bayyana basmala a karatu na fatiha a sallah da kuma kanta ita kuma hadisan qabdu din da waɗanda suke mu'arada da qabdu din da kuma abubuwan da suka dogara a kan shi kaga zancen farko yana magana qabdu me matsayin ta a sunna kaga zance na biyu yaya ake yin qabdu sifatul qabdu din dora hannun yaya ake yin shi za a gwaba ne haka ko ko za a yi haka ne ko za a yi haka ne ko za a yi haka ne kamar yadda wasu ke yi misali to duka za a gani ko ku a kamo wuya duka to za a ga ya sifa in take kaga huska ta biyu kenan ko cewa abinda da aka sani ana dora tafiri kamar yadda ya zo a sunna din wata mutum ya dora tafinsa na dama a bisa ruski na hannun hagu nan wuyan hannu wannan shi ya fi tabbata kuma shi yafi inganci to kaga an san yanzu ina ake dora tare da akwai maganganu bayan wannan amma dai wannan shine zahiri kuma shine wanda yake mashhuri a dora tafin hannu cikin tafin hannu na dama akan wuyan hannu na hagu to kaji huska ta biyu kenan kaji dai abin da ya shafi abdu ne to sai huska ta uku to huska ta uku an san inda za a kama to yan kama ina za a dora ina za a dora akan fuska ga kai ko ga ciki ko ga kirji ko ga cibiya ko kasan cibiya duk ina za a dora kaga nan ma yana da magana wasu suka ce tahta surrat karkashin cibiya wasu suka ce ala sadri watan akan kirji kuma sun kafa hujja da hadisin wa'il ibn hujr wanda akhrajahu ibn huzaima a sahihin sai ce sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri kaga kai kirji kenan akan kirji kenan bacci an san inda za a dora to kuma an san yadda kaifiyar to ina za a dora aka ce ala sadri to akwai maganganu waɗanda kuma suka ce a a bisa cibiya ko ƙasan cibiya wanda kowanne daga cikinsu an faɗi hikimomin da ke ciki cewa akan kirji din ya nuna kushu kaga wannan kenan to sannan akwai buƙatar sanin to yaushe ne za a yi yaushe za a yi ƙabdu mai sallah yaushe yake yin kabdu ma'ana tun da ya kabar har ma yake yin kabdu ko tun kafin ma ya yi iqama yake yin kabdu to wannan shi ma yana daga cikin watan abubuwa sannan kuma a tsayuwa lokacin da za a yi karatu na ake kabdu ko ko cikin kowane hali ma ana kabdu misali an yi an yi karatu aka yi ruku aka taso to ayi kabdu nan ma kaga nan mi tsayuwa ce wadda babu karatu cikin ta to nan ma ana kabdu ko ba ayi aka ce abinda an matabbaci dai inda ake karatu nan ne ake yin kabdu ba a kabdu inda ba a karatu kaga wannan kenan duk abin da ya shafi kabdun ne to sannan watan alas sadri ko ko alas surra akan kirji kamar wuccan magana ita ce to duka dai abubuwan da waɗannan babu ba za su kunsa abinda waɗannan babu ba za su kunsa wanda na ce kamata ya a ce an ware mai ta ƙabdun watan musamman karatun a ji maganganun malamai ba tare da aitar da riwayoyi misali da kuma saɓani don yana da kyau a lokacin da ake karatun hadisi a riƙa tsokaci na sabanin malamai akan hadisan da ake karantawa domin a lokacin za a samu fiqhun hadisi ba fasara kadai ba a'a menene fahimtar malamai kamar da al-hafiz ibn abdul bar yake yi a cikin al-istiftar ya kawo hadisin muwatta zai kawo menene fahimtar malamai menene mazahib na malamai na amsar akan wannan hadisi da ya karanta yace mutanen gari kaza suna tare da Imam Malik anan don sun riko da kaza mutanen gari kaza suna da saban da Imam Malik domin ba da wannan suka yi riko ba su da kaza suka yi riko to haka to to
قال إسماعيل ثم ذلك ولم يقل ينمي
akwai wanda ba ina jin ba karanta shi
قال abu hazim abu hazim yace la a'lamuhu yace ban san wannan ba illa yanmi zalika ila annabi yace sai dai sahal ibn sa'd as-sa'idi yana dangana wannan yara yana raf'in sa zuwa ga manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
قال إسماعيل قال اسماعيل
يرمى ذلك ولم يقل ينمي قال إسماعيل إسماعيل يتي ينما ذلك أنا دنغن ونني ولم يقل ينمي بس- ب- آه، بصيغة المجهول ينما أنا دنغناوا أما صيغة المعلوم صيغة الفاعل كينا إتتي ينمي أنت صيغة المفعول توشيني ينما صيغة الفاعل ينمي توشيني يتي إن أنت ينما كاكا كينا زي زمو مرسلي riwaya za ta zama mursalar riwaya ce akwai irsali a ciki kenan amma in an ce yanmi a an sarraha wanda ya dangane riwayar nan wato shine abu hazim abu hazim kenan shine bambancin shi kawai a ce yunma ko a ce yanmi
باب الخشوع في الصلاة babul khushu'i fi salati wannan babu yana karantar da khushu'i khushu'i kankan da kai a cikin sallah khushu'i kankan da kai daga daga bai kankan da kai da zuciya kankan da kai da sifa duk wanda ya ganka ya san lalle kana cikin wani hali wanda ba irin halinka bane da ka saba ka tabbatar da kana gaban mahaliccinka ne ya zan halinka yana karantar da haka khushu'i ne kaga wanda ake fahimta na zahiri da kuma wanda ba a in kaya gare shi shine na cikin zuciya to duk abin da ake so mai sallah domin duk an yi bayanin abinda ma'anar khushu'i din akan haka ne na
حدثنا إسماعيل قال مم.
حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري
wannan za a ga cewa sai da yi bayanin babu ya gabatar da babu wadi il yumna ala al yusra fi salat babin dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah wanda shine qabdu ko hadisin da ya bi mishi sai ya biyan mashi da hadisin watan ko babin babul khushu fi salah to alaqar su tasa ya hadu su alaqar su ma'ana shi qabdu abin da yake karantawa khushu'i sifatu tazallulin ce wa khushu'in abin da qabdu ke karantawa bawa ne wanda bai da komi bai da kowa gashi yana yana yana yana tsaffuli yana nema wajen ubangijinsa yana kankan da kai shi mai laifi ne shi mai laifi ne gashi a gaban ubangiji tabaraka wataala yana neman gafarar shi yana kankan da kai shi a gare shi kaga wannan kushu'i ne ko to wannan sifa abin take karantawa kenan da aka ce to ai bari ma mu yi magana kan kushu'in ma bari a ware mai babi ta kaga alaƙa babul khushu'i da wancan babi na baya shi ma abin da yake karantarwa khushu'i din domin sifa ce mai kyau wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi bayin shi akan cewa watan adablah muminun alladhina hum fi salatihim khashi'un adablah almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un masu khushu'i a cikin sallar su masu kankan da kai da gabansu da zuciyarsu a cikin sallarsu kamar yadda Abdullah bin Abbas ne ce muku bituna adilla masu kankan da kai a cikin sallarsu Hassan Basri ce khaifuna abinda ake nufi da khushu'i alladhina alladhina hum fi salatihim khashi'un yace ai khaifuna muqatil yace mutawadi'una masu tawazu'i ga Allah cikin sallarsu sayyidina Ali ce al-khushu'u fil qalbi alkushu'u fil qalbi sai na da yace duk kushu'i ba ga gaba yake ba cikin zuciya yake haka sai na da yace to wannan babi zai magana akan matsayin kushu'i a cikin sallah da kuma watan sifofi da shi kushu'in kanshi na حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا والله ما يخفى علي ركوؤكم ولا خشوؤكم وإني لأراكم وراء ظهري النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتي إمام البخاري يتي حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إمام مالك هذا تدني an abu zinadi ya karfo ga abu zinadi shi kuma abu zinadi ya karfo gawa shi ne abdullahi ibn zakwan ya karfo daga araj shi ne abdurrahman ibn hurmus da inda ya faɗi araj abdurrahman ibn hurmus zai ke shi kuma abu zinadi watan watan abdullahi ibn zakwan an abi hurairah shi kuma ya karfo daga abu hurairah أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يجي حقيقة ما يجي صلى الله تعالى عليه وسلم يجي هل ترون قبلتي ها هنا kuna ganin cewa alƙibla ta nan take kaɗai ku ban ganin ko ina sai nan ku don nan kaɗai nake kallo ku kuna ganin nan nake kallo ko kaɗai shine ma'ana hal tarawna qiblati ha huna a ganin ku nan kaɗai nake gani nan nake kallo ko to ko da nan ɗaya nake kallo to ba nan kaɗai nake gani ba shi ne ma'ana don haka maza Allah sassan ce wallahi da Allah na rantsi ma ya fa alayya ruku'ukum ruku'un ku bai ɗoyuwa gare ni ya kuke yin shi kun cika ba ku cika ba kun yi daidai ba ku yi daidai ba ma ya fa alayya ruku'ukum ruku'un ku bai ɗoyuwa gare ni wala khushu'ukum hakanan kushu'in ku bai koyuwa gare ni nan wasu suka yi ta kokari akan bayanin kushu'i kenan watakila abinda ake nufi kankan da kai na gabbai ya gabbai za su yi za su kankan da kai yadda za a gani in an fahimta da gabbai ne wasu suka ce to ai ba a taƙaita martaba da darajar manzo Allah sallallahu akan abun da az-zawahir kadai manzo Allah zai ruska ba har ma fasar sayyidina Ali cewa khushu'i yana cikin zuciya to ko can martaba manzo Allah ta kai yadda zai iya gano abin da ke cikin zuciya mutum nawa daga auliya yake gani abin da ke cikin zuciya yau hamma masu yaƙi da auliya'u malaman suna tabbatar da cewa suna ganin abin da ke cikin zukatansu baka ibn qayyim yace ba da yawa sukan zo wajen ibn taymiya ya rika faɗa musu abin da ke cikin zukatansu ya ce kai kaza ke cikin zuciyarka kai kaza ke cikin zuciyarka kai kaza ke cikin zuciyarka har yana cewa ai da za ka ci gaba da yi mana wannan bayani ko ma gyaru don mutum zai iya kullo ta mummunan manufa ko wani mummuna abu a cikin zuciyar shi da ya ji an yi mai bayani zai zama na kwarai zai gyaru ai yana cewa ai in in na ci gaba da haka ba ku iya kafi da ni kai bai ce me zai don Allah in irin su za su iya ganin abin da ke cikin zukata to ya kake magana da zababbu a auliya'u na hadar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka zai iya ɗaukar dukkan manufofin cewa ina ganin ku ta baya ganin zawahir ɗinku da kuma ganin bawaɗin ɗinku duk zai iya shiga هل ترون قبلة يونا والله ما يقع علي ركوكم ولا خشوعكم خشوعكم ما بايا قويوا غريني وإني لأراكم من وراء زهري إنا غنينكم من وراء زهري تبايانا wasu suka ce min wara izahari ta bayan bayana ma'ana bayan na wafati ma ina ganin ku wasu suka ce bayan na wafati ina ganin ku domin tu'radu alayya amalukum akwai hadisin za a rika bijirar da ayyukan ku gare ni in ga mai kyau in roƙa muku Allah ya tabbatar da ku akai in ga mummuna in roƙa muku Allah gafara wasu suka ce min wara izahari din nan bayan wafati na wasu suka ce a'a yana dai kan zahirin shi yana kan zahirin shi cikin sallah din dai annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yana ganin to ka ganin abin da ya kawo shi khushu'i tunda annabi sallallahu alaihi sallam yake yake watan ambaton shi to yana da muhimmanci shi khushu'i saka babul khushu' fi salati kenan da ka ku kyautata khushu'i cikin sallah shine abin da annabi sallallahu alaihi sallam yake nufi ku kyautata khushu'in ku cikin sallah domin in ka ki kyautatawa to ina gani don haka wanda bai kyautata khushu'in shi cikin sallah ba na gani ina gani da ku kyautata khushu'in ku a cikin sallah
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود أوكوا
أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: اقيموا الركوع والسجود فوالله اني لاراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري اذا ركعتم وسجدتم. wannan hadisi Muhammad ibn Bashar ya zantar da mu yace haddathana Gundaru yace Gundaru ya zantar da mu qala haddathana Shu'bah yace shu'ba ya zantar da mu qala sami'tu qatada ta yace qatada ya zantar da mu ko naji qatada yana faɗa an Anas ibn Malik shi kuma qatada ya ji daga Anas ibn Malik radiyallahu an an nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala ya ji shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqimur ruku'a ku cika ruku ma'ana aqimu nan ay atimmu ku cika ruku'u kada ku riƙa yin shi ba cikakke ba cikar ruku'u daidaita baya bai gangara ba kuma bai sangale ba an gane bai gangara ba ya noce kuma bai sangale ba ya daidaidaita baya ya daidaita sannan a ɗora watan cikin tafuka a guwawu kuma bitta makuni da tamakkuni a kama guwawu daidai a samu balance to haka ake ruku ba do dan dotsan hannu ba akan gwiwa a ko kuma a a a a a a sangale ruwa ya miƙe ya yi sama ko kuma ya noce ya yi ƙasa a a da za a ajiye wani abu bai gangarawa gaba bai gangarowa ba to kaga an daidaita baya an yi tamakkuni an makkana hannuwa a guwawu wannan shine ruku'u to an cika shi kenan da zarar an samu tawaya cikin wannan sifa to ruku'i bai cika ba ba cikakken ruku'u bane don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce aqimur ruku'a ku daidaita ma'ana ku cika ruku'u ku daidaita bayan ku sannan kuma a samu cikakken natsuwa cikin shi sai an samu cikakken natsuwa cikin ruku'u wasu yuda kuma ku cika sujjada kada a riƙa koton kurciya gaɓuɓɓan ba su gama natsuwa cikin wannan halin ba an rabo su da wannan halin ba su gama natsuwa ba cikin ruku'u an rabo su da ruku'u an ɗagu ba su gama natsuwa ba a tsayuwar kuma an an surme zuwa ga sujjada to wannan babu cika inni la arakum min ba'di ina ganin ku min ba'di bayana min ba'di na ma ka ce min ba'di bayana bayan na wuce ko ban tare da ku yanzu to ayyukan ku gaba ɗaya ana bijirar da su gare ni zaka kaga sallama tana cikin ayyukan da haka za a nuna min yadda kuke sallah ko bayan na wuce shin yadda na bakku kuke yi shine mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umma akan ga yadda ake sallah haka ake yi yace ina ganin ku wasu suka ce min ba'di baya na lokacin da muke sallar ina ganin ku ta baya ina ganin ku ta baya manganu dai yan antuna sun wuce sun gabata akan ya ganin yake shin wasu idanu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala halitta a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kiyaye waɗanda da su yake gani ko ko zuciyar ce ke rika jujjuyawa haka tana gano baya zuciyar ita ce duk malamai sun yi bayani akan wannan wasu suka ce wani gani ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi ko ba da ido ba na kudura wanda shine ke ganin ba ido bane ba ido bane ke gani din na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kudura ce ta Allah aka halitta to
babu ma ya kulu ba da takabir to shine sai ce idza raka'atum in kun yi ruku'u wa sajjadtum in haka nan ma in kun yi sujjada lalle ku cika ruku'u ku cika sujjada na
babu ma ya kulu ba da takabir babu ma ya kulu ba da takbiri wannan babi kenan na me yake cewa bayan shi mai sallah me yake faɗa ba da takbiri bayan kabara abin da yake faɗa bayan kabbara me zai fara da shi bayan kabbara bayan takbiratul ihrami menene abin farawa da shi to حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ونن حديث حفص بن عمر يا ذن تدمو إمام البخاري قال حدثنا شعبة شعبة ذن تدمو an qatada ya ji daga qatada an anasin ya ji daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala an anna nabiy sallallahu ta'ala alaihi sallama anas yace haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar da sayyidina abubakar wa umara da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata gare su kanu yaftatihuna salata sun zamo suna bude sallah bi lafzi kenan yace bi alhamdulillahi rabbil alamin bi lafzi alhamdulillahi rabbil alamin shine da lafazin alhamdulillahi rabbil alamin kaga anan wannan riwaya bata yi bayani akan cewa suna bude wannan fatiha da mi ba da basmala to menene hukunci ita basmala cikin sallah da kuma rashin yinta a cikin sallah da maganganun malamai da abin da suka fahimta a ciki to duka wannan insha Allah kuma yadda nace sati mai zuwa abu ne mai fadi bayani ne wanda yake mai yawa ya dace mu ware mishi karatu dai insha Allah akan maganar hukuncin basmala a cikin sallah da sabanin malamai akan ita kanta basmala a cikin sallah da kuma qabdu wancan da muka ɗoro ko da minti ishirin ishirin ne akalla ka samu akan kabdu da ita kanta basmala din da maganganun malamai a kai wanda kuma da gare shi ne aka samu saɓanin mazahibu wannan mazhaba da sai akan cewa ai dole ne ma sai an yi bismillah a sallah wasu ce a'a ba a yin bismillah a sallah to me madogara kowanne daga cikinsu da kuma riwayoyin da aka ruwaita akan wannan mawdu'i